بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب ما يجوز من الغضب وشدة الأمر الله وقال الله تع- وقال الله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم حدثنا بصرة بن صفوان حدثنا إبراهيم عن الزهري عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت كرام فيه صور وتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله باب ما يجوز من الغضب باب وتكل كشن da yake ya halatta a yi shi washiddati da kuma tsanani ma'ana mutum ya tsananta amma fa li amrillahi saboda lamarin Allah mutum zai yi fushi saboda Allah ko zai iya tsananta mu'amala shi ma saboda Allah ka tsananta faƙa Allah ta'ala Allah Allah ta'ala ya ce jahilul kuffara ya rasulullah ka yaki kafirai wal munafiqin da munafiqai wa galus alaihim ka kaurara gare su hadisuna hadisuna yasaratu bin sufwan hadisuna ibrahim an zuri an alƙasim an aisha radiyallahu anha qalat an aisha Allah ta ta gani ta ce da hal alayyar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni wa fil baiti kiramu akwai waɗansu labulai wanda ake sitirce kofofi da tagogi su ne kiram abin da wato abin da ake sa a sitirce ɗaki shine labule akwai wato labule a cikin ɗaki fihi suwaru eh akwai surori an zana a cikin wato yankin labulan to fatawar wani wasu shi kenan nan da nan sai fuska manzala ta canja ta gayyara sun mata nawala sitira sai janyo wannan labulan ba ta kawo ya kike tashi wakalar sai ta ce wakalar na aisha ta ce kalar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna min ashaddi nasu azaban yawmal qiyamah hakika dai mafi tsananin mutane shan azaba ranar kiyama allazi ne yusawwiru na hazihi suwara wanda suke yin surar da wannan surorin da suke wayannan zane-zanen su ne mafi tsananin azaba ranar kiyama
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابراهيم بن ابي خالد حدثنا قيس بن ابي هازم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال inni la ata'akhkharu an salati al-ghadati min ajli fulanin mimma yadilu bina qala fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qattu ashadda gababan fi maw'izatin minhu yawma idhin qala fa qala ya ayyuhan nas inna minkum munaffirina fa ayyukum ma salla bin nasi falyatajawwaz fa inna fihim al-marida wal kabira wa dhal hajati حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد حدثنا قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال ابي مسعود من الله يدشي yace ata rajulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace da annabi inni la ata'akhkharu an salatul ghadati ni ina jinkiri ga barin zuwa wato sallar asuba eh ina jinkiri ga barin zuwa sallar asuba min ajli fulani saboda wani amma nake jinkirin min ma yi ɗilu na saboda yana yawan yana tsawaita karatu gare mu ƙara shi kenan sai ya ce ba ma ra'ayi to rasulullahi ban taɓa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kafin dai a shadda gazaban mafi tsananin fushi fi ma'uzatin a cikin wa'azin da yake minhu daga gare shi ba yau mai a wannan yin da na gaya masa shi ne da wannan ɗin yake tsanantawa yake tsawaita karatu a sallah manzo Allah ya hau ya fara hudu ba ya fushi ya ɗata magana ƙala shi mai ruwaya ya ce wa ƙala sai manzon Allah ya ce ta ƙala ta farko shi mai ruwaya ƙala ta biyu kuma shi manzon Allah shi manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna minkum munafirina a cikin ku akwai masu kore jama'a gaburan wannan addini fa ayyukum ma salla a cikin ku duk wanda yayi sallah bin nasi da mutane to bal yatazawwaz to ya haffafa ya haffafa kai ya tsananta بلتها بلتها بلتها جوز haɓɓa ba inna fihim al-marida kuma akwai mara lafiya a cikin wanda ake sallar da su wal kabira da mai shekaru wazal hajjati da ma'abucin bukata akwai wanda yake da bukata to haka duk da su ake yin sallah to haka duk wanda zai sallah shi ne ya haɓɓa kai yi sallah ya tsawaita karatu eh manzo Allah ce duk masu tsawaita karatu a sallah mu nafiri ne ko da jama'a su yi domin za ka ga yawanci ko a wannan zamanin ma an san mutum da tsawon karatu ne ko mai shaddadawa ne a sallah sai ga yana guje masa sai saboda haka manzo Allah ya hana shaddadawa a cikin sallah ko mansa za mu zo hadisi na gaba yana zuwa yake cewa ba abu turawa da manzo Allah abu biyu ba sai ya zaɓi mafi sauƙi daga cikin eh za su yana gaba hadisi bismillah حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي راى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فت- فتغيظ ثم قال ان احدكم اذا كان في الصلاة فان الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا زهير عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله الله يرضى shi ce بين النبي صلى الله عليه وسلم سكان نم وذا الله صلى الله عليه وسلم yana salla ra'a fi qiblatil masjid mukhamatan sai ya ga wato tofi a qibla a masallacin an toba fa hakkaha manala sai goge ta biye da hannunsa fa ta gayyaza kuma yayi fushi saboda haka sun makala zama zala ce inna ahadakum haqiqa ɗayan ku idan ka da fi salati idan ya kasance a cikin sallah to inna Allah haqiqa dai Allah ya lawazi yana daura da fuskarsa wala yatanakhamanna ya lawazi bi salati kai ya tofi wato fitan fuskarsa a cikin sallah Ka- inda ka sa alƙibla ka zo wajen kuma kai tofi a wajen wannan wannan ba wannan kakka wanne wannan eh saboda ai akwai hadisi nan da yake cewa a cikin hadisi an tabu da Allah ka annaka tara na ihsan da yake cewa an tabu da Allah ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka kaga ka annaka tarahu kaga kamar yana gaban ka kenan kana ganin sa a gaban ka fa in lam yakun fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kaga kai shi ma kenan yana kallon ka za ka kaddara gashi ka rika suranta cewa Allah kake bautawa kuma ubangiji da kake bautawa gashi a gaban ka kaga in ka kai wannan matsayin to shi kenan ka kai muntaha eh shi aka fi so To idan baka kai wannan ba sai ka tsaya a matsayin fa in lam takun tarahu to sai ka tsaya kuma a matsayin fa innahu yaraka amma in ba wancan ba wannan to ko an shiga wani garari eh baya din ka kai baka zaton kana ganin sa kaga abu ya kai ya kai muntaha Mm.
حدثنا محمد حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرنا ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبئس عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه فقال اربها سنه ثم ارب وكاءها واسافها ثم استنبك بها فان جاء ربها فادها اليه قال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنها هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالت الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجدتاه أو همر وجهه ثم قال ما لك ولها معها خذاؤها وثئاؤها حتى يلقاها ربها
حدثنا محمد حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعثي عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا زيد بن خالد زيد بن خالد الجهني ياتي ان رجلا حقا wani mutum sallallahu رسول الله صلى الله عليه وسلم ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an lubuta ta tsuntuwa yake tambayar manzo Allah me hukuncin tsuntuwa fa qala sai manzo Allah ya ce da shi arrifa sanatan kai cigiyar ta shekara guda idan ka tsinci abu to kai ta cigiya sai ka shekara kana cigiya eh kana cigiya kuma inda za a yi cigiyar inda ka ba a boye za ka yi cigiyar ba kaka zauna a gidanka ka ce cigiya kake sai shekara ta yi ka cinye a ba haka ake inda duk ka san akwai taron jama'a to sai ka je wajen sai ka yi cigiya a wajen sai an yi inda wanda ya yadda wani abu ya zo ya faɗa ba sai a baka an tsinci kaza ba a inda wanda ya yadda wani abu to ya zo ya bayani shi ne su sai sanar da ita shekara sun ma irifu ka'aha sannan kuma ka kiyaye maɗaurin da aka ɗaure ita jakar da abin da ka tsinta yake ciki don idan mutum ya ce maka ya yayar da wani abu in ya zo to ai abin da za ka tambaye shi to da me aka ɗaura bakin jakar a wasu jaka ce sai ya faɗa to me wani abu aka sa aka ɗaura bakin jakar shine baka sai ka sai ya faɗi abin da aka ɗaure idan bai faɗe shi daidai ba kaga ba tasa ba ce wa ifasaha da ita jikar da wato abin yake ciki duk sai ya faɗa sun mastanfik biha shi kenan in ka sanar shekara ba a samu wanda ya zo ce tasa ba ce shi kenan kai shi kenan ka ci ka cinye ta to amma fa fa in ja a rabuwa idan mai ita ya zo daga baya to fa addi ha idan sai ka biya shi Eh, sai ka biya shi ƙara sai ce ya rasu da layar marzala ta fa zalatul ganin ba idan abin da na tsinta wata tsintacciyar wato akuya ce ko kuma tunkiya ƙara sai mazala ce kusa ka karɓe ta ka ɗauke ta ka je ka yi amfani da ita fa inna ma hiya laka idan da kasance ta ta zama taka ce aure a hila ko ga wani dan wanka in baka dauka ba wani dan wanka zai iya dauka ya amfani da ita aure zibi ko kuma kura ta kama zai ta cinye ƙara sai kuma cewa to ya rasulullah ya manzo Allah fa dalatul ibn fataccen raƙumi fa idan raƙumi aka tsinta ƙala mai ruwa ya ce faka zubar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa raƙumi sai manzo Allah ya fishi hatta hamarrat wajen da tawo hasa sai kuma ta suka ja manzo Allah fuskar sa ta ja aw himar wajhu ko kuma a fuskar ta su ta ja su makal sai yace malaka walaha mene me ya dame ka da ita in dai raƙumi ne ina ruwanka da shi eh ma ha hizawa duk da kun da gani yana takalmin yana taguwa tana takalminta wasu ka'uha tana da salkata ta ruwanta hatta alƙaha rabu an za ta shekara ba ta ci ba ta sha ba ba za ta hallaka ba domin a cikinta akwai wurin ajiyar ma ruwa a cikin cikinta kawai ka rabu da ita har dai mai ita ya haɗu da ita ya ɗau kayansa.
وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا محمد بن زياد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم ابو النبر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر عن يسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال اهتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة محصفة أو حسيرا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا لبكم سنيئكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا إلا الصلاة المكتوبة
وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد ها تاويل وحدثني محمد بن زياد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم ابو النصري مولى عمر بن عبد مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال زيد بن ثابت الله يرضي قال يشي اهتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة وذا الله صلى الله عليه وسلم يعرف هجرة الحج هجرة يعرف هجرة الحج وحسفة wato wacce ake sa wato kaya irin an ciwo abin dabino ake sa a ciki au hasira ko kuma a maza Allah tabar ma ya rika to fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya rike ta dan yana zama yana ibada a ciki in dakin ne ma wato shi ma kasa yi saboda ya zauna yana ibada au hasira ko tabar ma fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli biha sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana sallah biya a cikin wannan ɗakin to fa ta tabba a ilaihi rijalun wasu mazaje sai suka rika bibiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ja'u sai suka zo su salluna suna sallah bi salati da sallarsa suna bibiyan sai sai suka ga yana zuwa wannan ɗakin yana salloli yana nafili in ya fara sai su rika bin sa wannan ya gaya wannan yau aka taru a shekari aka fi jiya cika kwana na uku sai aka fi koyaushe cika suna zuwa suna bin manzo Allah sallah su maza'u lailatan wani dare kuma sai suka zo fa hadaru suka halarci wurin da manzo Allah yake sallah to wa abda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ya jinkiri ga wurin su ana sai bai fito ba eh ballam ya kharuj bai fito ilaihim zuwa gare su ba fara'ahu fara'a farafahu aswatan sai suka raka daga muryar su dan wai manzo Allah yana cikin gida iji suna nan ya fito ayi sallah to da bai fito ba dai wa hasabul baba sai suka rika jifin kofar da tsakuwa sai suka suka jefa tsakuwa a kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa harja ilaihim sai manzo Allah ya fito gare su mukutiban wato ko kuma mukutaban mukutaban yana abin sa wa fushi an fusata shi da wannan abin da suka yi faƙari lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su ma zala eh bikum sanyiukum wato aikin ku wannan fa bai kushe ba hatta zanantu har sai da nazaci annahu lamarin da sha'anin sai ku tabo alaikum za a farnanta irin wannan sallar da kuke zuwa bi akan ku Eh, za a farnanta ta akan ku domin in aka Allah ya ga kuna ta zuwa ana ta yi ko sai a ce to shikenan ta zama wajibi ta zama farilla eh to fa alaikum bis salati fi biyutikum na umarce ku da yin sallah wato a gidajen ku a dakunan ku fa inna khayra salatil mar'i sani biyayyan sallan mutum to fi baiti a gidansa illa salatal maktubatu sai dai sallah wacce take ta farilla eh to amma idan mutum bai da karfan niyya kuma yadda malamai suka ce domin wani an ce ya yi sallah a gidansa ya bi ya fito ya haɗu da jama'a a yi to kaga wata ran yana zaune sallar ba za ta yiwu ba shi sa kaga wanda ya fito ya zo kuma ya samu jam'i ya samu jama'a don za su karfafe shi don ya samu ya sallah tare da su Aha.
باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب babul hatsari babul tsautawa min al-garabi daga fushi da kawai lahi ta'ala saboda fadar Allah ta'ala yake cewa wanda zai ne shan gura ka bayar da jisim wa iza wal fawahisha eh da wa'in wanda suke wato nisan ta manya-manyan wato laifuffuka da alfasha wa iza ma ga dubu idan aka fusata su aka fusa aka yi musu abin da za su yi fushi kuma ya gabiruna to suna yin rangwame suna yin gafara وقوله لفضل الله ذيك شافكم وقوله لفضل الله الذين ينفقون في السراء والضراء والسكي شواء أبوه بيانه والكاظمين الغيظ ما سقوي والعفوس والعافين ما يصير رغم الناس المتاني والله يحب المحسنين الله إذا سمى سكوتي ما سكي كاوان واتكوتي حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه sai ibn al-musayyib ya kama daga abi hurairah Allah ya tada shi abi hurairah ya ce annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shawar Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce laysa shadid bi sur'ati eh laysa shadid bi sur'ati wato karfi da tsanani bai kasance da kayi ba ma'ana dan ka ka da mutum ko ka ka ka da shi to ba shi wai ma'ana kana da karfi ba wannan ba karfi bane zala ce inna mashadidi inna ma mai karfi allazi yamliku nafsahu wanda yake mallaka kansa inda algarabi yayin da ya fushi yana mallaka kansa in ya fushi ba zai yi abin da bai dace ba to ya fi wancan karfi wancan kawai kayan ne na zahiri amma wannan kayan ne na zahiri da baɗi
حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن ادي بن ثابت حدثنا سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل الا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون دسني يحيى بن يوسف أخبرنا أبو بكر هو بن أب- ياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب ردد مرارا قال لا تغضب
حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي بن ثابت حدثنا سليمان بن سرد قال استتب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم wasu mutane biyu sun haɗu suna zagi junansu a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julusun mu ko muna wajen manzo Allah a sauni muna ci wa ahadu ma ɗayan su ya subu sahibi yana zagin dan uwansa أكيد تبارك mugudaban yana abin fusatawa ma'ana an fusata shi kadihi marra wajhu fuskarsa ta yi ja ma'ana idonsa ya ja zur fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la a'lamu kalimatan ni dai wallahi na san wata kalma law qalaha wannan mai fushin nan da ya faɗi ta da zahaba anhu ma yaji da abin da yake jin nan na tsananin fusata da ya tafi gabaransa law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da wannan fusatar tasu da tafi faƙalu sai suka faɗa da rajulun ga wannan mutum suka ce ala ta sama waya kulu nabi sallallahu alaihi wasallam shin baka jin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ne ƙala sai shi yake shi a inni na su limani ai ni ba masuluni ba ne eh balanta a ce ba na ji balanta ko a ce ina tawili da shi dan ai ba addini ne ya shafe ni ba حدثني يحيى بن يوسف أمرنا أبو بكر وابن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي صالح يا كبر أبي هريرة الله يجزي شيء أبي هريرة يشي أن الرجل شيء أول متين قال للنبي يا فلاك النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa da manzo Allah ausini yi min wasiya ya rasulullahi abin da zai yi ƙara sai manzo Allah ce la ta gadab kakai fishi farada da miraran sai kuma tambaye sai ausini ya kuma cewa la ta gadab kakkai fushi saboda fushi ne harka ce ta shedan a dalilin fushi sai kai abubuwan da wato ba su kamata ba su sama zala ce wannan yana daga cikin jawabi ulkalim na manzala kalma ce la ta ga dabbu na daya ya bane ta amma ta tare abubuwa masu ɗimbin yawa a cikin ta
باب الحياء حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السواري الأدوي قال سمعت عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك babu haya'i babin jin kunya hadisna adamu hadisna shubatu an qatara an abi an abi an abi siwari al-adawi qala abi siwari al-adawi yace samitu imran bin husayn naji imran dan husayn qala yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-haya'u kunya la yati baya zuwa illa bi khairin sayyid al-hayy duk mutum mai jin kunya za ka ga abubuwan da yake zuwa yana zuwa da alheri ita kunya alheri take zuwa da shi faƙala sai ya ce faƙala busheru bin ka'abin busheru bin ka'abin ya ce bayan ya ji abin da wato ibrahim bin hussein ya faɗa yake cewa manzo allah ya ce to shi kuma busheru bin ka'abin sai ya ce ai maktubun bil hikimati ai wannan magana da manzo allah ya faɗa an rubuta ta a hikima inna min al haya'i wa qara cewa akwai nutsuwa a cikin jin kunya duk mutumin da yake da kunya za ka same shi yana da nutsuwa wa inna min alhaya'i sakinatan akwai dai nutsuwa dai a cikin wato ita ita kunya qala lahu imran sai imran ya kalle shi imran bin husayn sai ya ce da kai ko haɗe ce da shi ko haddisu ga an rasulullahi sallallahu alaihi ina ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wato hadisi ni an sai kai kuma kana magana ta takaddaka ne abin da maza lafiya ka ka ɗauko takarda kana cewa ka ji a takarda an an ce maza lafiya ya ce ko ba wata magana kana ta kare حدثنا أحمد بن يوسف بن موسى حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثنا بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في الحياء ويقول إنك لتستحيي حتى كأنه يقول قد أضر بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان حدثنا علي بن الجعد اخبرنا شعبة عن قتادة عن مولى انس قال ابو عبد الله اسمه عبد الله بن ابي قتبة سمعت ابا سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من الازراء في هجرها
حدثنا عبد بن يونس حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آه، سالم يا كبر عبد الله بن عمر الله يجزيه سوء عبد الله بن عمر يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا شوئي ده wani mutum وهو يعاتب اخاه yana zargin dan uwansa fil hayayi a cikin kunya eh kunya ka ta yi yawa ka yi ta kunya komai ka sai zaka ji nauyi ka kaga eh, ya kulu yana ce masa innaka la tastahi kana jin kunya hatta ka annahu ya kulu hadda yayi kamar shi ne yana cewa da shi ne kad adarrabi ka wannan kunya da kake ji ta cutar da kai wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da'ahu kai ka rabu da shi fa innal haya'a min al-iman kunya tana daga cikin imani alama ce ta imani mai jin kunya za a same shi yana da imani حدثنا علي بن الجعد أمرنا شيبة أن قتادة أم مولاها أن قتادة أم مولا أنس قال مولا أنس يشي وتقال أبو عبد الله أبو عبد الله يفعل يشي شي أبو عبد الله إن اسمه عبد الله بن أبي أتبة أبو عبد الله كنياتي ما سننسى عبد الله بن أبي أتبة شي نيشي سميت أبا سعيد ناجي أبا سعيد الهدري يقول لنا سوى كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كثر شيء ashadda haya mafi tsananin wato jin kunya min al-azra'i daga budurwa fi hijriha da aka kai ta cikin ɗakin da cikin suturarta ya fi ma wannan budurwar jin kunya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور الربيعي بن هراش حدثنا أبو مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
babu zalam tastahi idan baka baka jin kunya to ka aikata abin da ka so hadisna Ahmad ibn Yunus hadisna Zuhair hadisna Mansur Ar-Rabi ibn Kharahirashin hadisna Abu Mas'ud qala Abu Mas'ud yace qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yace inna mimma adraka nasu yana daga cikin abin da mutane suka riska min kalamin nubuwat da zancen annabta al'ula na farko wato annabta farko idza lam tastahi idan baka jin kunya to ba suna ma shi da ka aikata da abin da kake so kenan in dai baka jin kunya to je ka da abin da kake so ka je ka yi na ma ya ishe ka
باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب ابنه ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المراه غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رات الماء mun yi wannan نعم حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب بن جسار قال سمعت بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يذكر ورقها ولا يتهات فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت فقال هي النخلة وعن شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن آثم عن ابن عمر مثله وزاد فحدثت به عمر فقال لو كت- لو كنت قلتها لكان احب الي من كذا وكذا حدثنا مسدد حدثنا مرهوم سمعت ثابتا انه سمع انس رضي الله عنه يقول جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت هل لك حاجه فيها فقالت ابنته ما اقل هياءها فقال هي خير منك عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب بن لسان قال حارب بن لسان لسان يكي شيا سميت بن عمر ذات عبد الله بن عمر يقول لنا شيا قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا شي مثل المؤمن مثال المؤمن كما مثل شجرة كما واتو إتاتيا شي هدراء كوريا لا يسقط ورقها wanda ganyenta baya faduwa in dai ganyen kore ne ai ba zai faɗi ba kafin ganye ya faɗi sai dai in ya bushe ya zama ya zama ja ko ya zama yalo shine sai ya ta faɗuwa amma in dai koren ganye ne to yana rike a cikin wato cikin reshensa eh wala ya tahattu ba kuma ya daidaita baya watsuwa faƙalar alƙawmu sai mutane suka ce hiya shajaratu kaza Wa- a cikin mutane sai wannan ya ce a ai wannan itaciya kaza ce hiya shajaratu kaza wancan kuma ce a ba ita wace itaciya kaza ce sai dai suka yi ta kaiwa da kawowa to abdullahi ibn umar ya ce fa aradtu an aqula hiya nakhlatu sai ne nufin in ce ita ce itaciyar dabino in ji abdullahi dan umar to amma da na so na faɗa sai na ga anna gulamu ni yaro ne ƙaramin shabon kuma saurayi ga kuma ni ina tsakanin dattijai duk dattijan sahabbai ne a wajen to fasta hayatu sai na ji kunya ban magana ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hiya nakhlatu ita ce dabiniya wa an shubata an karbo daga shubata yace haddathana hubayb ibn abdurrahman an habs ibn asim an ibn umar habs ibn asim ya karbo daga abdullahi dan umar mislahu irin wannan hadisin amma wa zada a ruwayarsa an samu ƙari ya ƙara ya ce fa su biyu umara sai na ba wa sai na umar wannan labarin su san da maza Allah ya ce yake tambayar nan na so in ce ita ce dabino sai da wanda ban faɗa ba faƙala sai manzo amma faƙala sai sai na umar ya ce da shi abdullahi bin umar din sai lokun ta kulta ai da ka sani ka faɗa eh lokun ta kulta ha da ka sa da ka sani ka faɗe ta da kana habba ilayya don in ka faɗa da zai zama shi fi soyuwa gare ni eh min kaza kaza kaza daga riga kaza wannan yana cewa kaza wannan yana cewa kaza kuma a ce kai Abdullahi war ɗana kai ka faɗa manzo Allah kuma ya tabbatar ya ce abin da ka faɗa haka ne to ya fi komai soyuwa ni a zuciyata ji manzo Allah ji sai na Umar حدثنا مسدد حدثنا مرحوم سمعت ثابتا انه سمع انس رضي الله عنه يقول جاء امراه Anas Allah ya kara yadda gare shi ce wata mata ta zo ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ta'aridu alaihi nafsaha tana bijiran masa da kanta ma'ana ta kawo kanta kuma manzo Allah ya aure ta eh fa qalat sai ta ce da manzo Allah hal laka hajatun fiya ya rasulullahi kana da bukata a waje na zaka aure ni fa qalat imnatuhu to shikenan sai yar wajen Anas sai ta ce ma aqalla haya'a mamakin karancin wato kunya wannan matar a wannan ai wannan kunya ta kaɗan ce ba ƙara sai ana sai ce to ai hiya hayrun minki ta fi ki alheri domin ita ana da tsala rasulullahi na ita ta fitar da kanta ko rasulullahi mazala in ya aure ta ta zama ummul mu'minina ga ta fi ki dabara eh to alhamdulillah alhamdulillah
na wanne kenan ya ce an yi shi a baya
wancan hadisu na Ismailu ko? Ai mukarrar ne, ai amin yi shi.
alhamdulillah sai waziri
Kaji a siyasa ba shi. Allah mutu da ya suna wani Wala ya ce ya bi ya suna. Alhamdulillah. Alhamdulillah.